إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل عدد ينسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحسن الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ انظري لنا بهذا المعذر وساره من حضرات تأتي لنا بالسفر آية تبايا كافتي cewa ba zai yiwu ba ga al'ummatai a halakar da su sannan a ce sun dawo kuma ko kuma ba zai yiwu a ce an halakar da su ba a ce kuma ba su zo wajen mu ba idan an halakar da su ma shikenan sun zo wajen mu kuma mun saka wa kowanne da abin da yake kai to kuma hatta idan buta har ya zuwa har haka ka'ida take har ma a buɗe ya zuwa ma to kuma a gabar nasu a ga duk abin da za su yi da kuma rana ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su annabin zamanin annabi Isa ya sauka ya musu addu'a Allah ya turo wata irin annoba tsutsa ta zo duk ta shiga wuyansu ta raba kawunansu da jikinsu to kuma duk su cika duniya da wari da yawansu da kuma annabi ya yi addu'a kuma Allah ya taso da wa'in tsuntsaye daga teku kuma su wasu su ɗauke ga wakil su kuma su yi teku da ita duk ga baki da to kuma dai sun tafi wajen mu duk ga baki da kuma kenan ba su ƙara dawowa ba dama su zo su ɗan yi zamanin su sun gama dujar ya zo shi ma a yi kowanne dai mai ya kuma ya yi ya gama da ya san shi kenan an gama ba za a ƙara sai dai a yi wani kuma sai dai a yi wani to har an an buɗe ya jujuwa ma juju kuma ba zai yiwu ba mutane wato ba zai yiwu mutane ba abin a halanne ne a ta za ku ce hasabbe da jujuwa ma juja har sai an buɗe wato katangar nan ta ya jujuwa ma juju ismani sunaye ne a jami'a ne wato baubayi ba larabci ba suna ne na larabci ba li kabila ne da kabilu guda biyu yuqalu ana cewa inna hum tus'atu asharul bashar in an kasa halitta goma to su duk tara ne ɗan adam guda ɗaya kashi ɗaya in an kasa halitta goma su kashin ɗan adam guda ɗaya ne to kuma komai Allah ya akwai hikima a ciki a cikin suratul hajj za mu ji hikima a ce suna da yawa suna dan su za a yi ta zuba a wuta a kala yan adam ba da haka yan adam din za a zuba a ciki ko mai kulle adabin yansu su masu gaggawa ne ta kowane tudu masu bi ne ta tudu da gangare da kaza kaza gudu sauri ne da su da komai inda kai zai ma wuya shiga su kuwa saboda gaggawarsu da da technology su sun kera abubuwa masu sauri duka baki da an gani lokacin da wayansu duk mun yi zancen su a suratul kahfi mun yi bayanin su kwarai da gaske a suratul kahfi ya zuwa ma duk nan abu ne da sai da Allah ya yi mutum ya gani sannan zai gani waɗansu ce ya zuwa mazu dinnan su ne mangoliyawa dinnan magol da suka shigo duniya tattara dinnan waɗannan ka waɗannan mutane da suka nau'i ne na tana wanda mangoliya da suka shigo duniya suka cishe kasashen musulmi gaba ɗaya suka rusa kawar suka rusa duk kasashen musulunci din nan wa'annan wanda suka tashi a musulunci a wancan lokacin suka har suka rusa magadaza ga baki ɗayanta suka rusa magadaza ga baki ɗayanta wannan taska ta littattafai ta magadaza wanda littafan musulunci da littafan kowane fanni yake ciki sai da bola ku ya zuba su akan vigilante magadaza wannan teku na magadaza shi suka dinga takawa suka shige tun daga nan aka rasa littafan ilimi da kaza-kaza sai dai hayaniya kawai duk da baki da tafsiri ma akwai tafsiri guda ɗaya mai sifili dubu biyu tafsiri ne guda ɗaya mai sifili dubu biyu ikon Allah ka zama wani a cikin kuma karatu aka zuba karatu aka zuba ƙwarai da gaske mai sifili dubu biyu to don haka suka sai da sai da ruwan tekun bagada jijilati sai da ruwan nan ya baki sani da tawada saboda tawagar littafan musulunci da suka wanke a ciki to kila an ce su ne haka suka fice kasashen musulunci gaba daya sai da misira ta misira ce ta watsa su a falastin a falastin na aka watsa su misira ce ta watsa su a falastin to wannan kila su ne ya juzo masu saboda saurin dokinsu da makamunsu takobunan sun fi ƙarfin takobin larabai da larabawa suka tashi da doki mun yi bayani a wajen ana cewa dokin mara larabawa a da dokunan mangoliya nan suka ba larabawa abin mamaki yadda dokin na yake da nagarta da gudu da tashi da shi ma ya iya yaƙi duk training ne an yi musu duka baki da to kila su ne kila kuma ga su nan haka dai za a yi ta abu kila sai ƙarshen zamani suna nan dai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba da labarin suna nan wannan hakika ce da tana nan tabbatacciya sai ranar da Allah ya bayyana ta kuma mutum zai zai ga abu to su ne wayannan ake nufi sun ga baki da su ne ya jujo ma su ko yawa saboda gaggawa su yawa ya auna suna gaggawa min kulle hadarin ta kowane tudu tudu da kwari duk gaba da saboda gudun su yanzu wa'annan za su ya farkon su zai zo tekun abariya zai iso wannan baitul maqdis zai zo tekun abariya din nan ta ya da Allah nan nan nan na karshe ma zai zo ya tarar su shayi kafin wan kafin ruwan duniya ma duk za su kai haka ake cewa korama mai na daɗi na sha saboda yawan su da kaza Allah zai shi ya san hakika ce kuma za ta tabbata wayan sun tafi akan ta tabbata su ne mangoya wayan sun tafi kuma sai ƙarshen duniya duk ga baki ɗaya to su waɗannan ya zuwa masu ɗin nan saboda saurinsu ha za fi haƙƙi ya zuwa masu wannan shi ne cikin haƙƙin ya zuwa masu idan kira zo a kira duniya idan suka fito ƙarshen duniya au fi haƙƙin halittar lahi jami'a ko ka cikin haƙƙin halittar Allah ga baki ɗaya wawun bi wawun min kulle hadibin yansidu saboda gaggawansu ta kowane tudu zai fi da ya sani da gaggawa su kila ya duba ma su kenan kila kuma duk halitta ma an buga kuma an busa kawai tashin tsara ko gudu yake ba wani bai tsare wani tasani tasani wani tasani tun daga kabari da aka fara binnewa ya yi kasa har zuwa ko kasa nawa ya wani ya kabari ɗaya za ga mutum wajen ba a da sun fito a ciki tashi wannan ya fita wannan ya fita wannan kowa ya fita ya san hanyar da kamar an tashi daga masallaci kowa ya san gidansa ba zai ce Allah ya zai ina zai yi ina ne gidana to haka ta ce kowa sauri yake da wajen tashin kiyama duka baki da to su kenan aw bi haqqi khalqi Allah ko ba cikin haƙƙin halitta Allah jami'an gaba ki da yau yar suguna ranar da za su koma zuwa ga Allah ila al-mahshar zuwa wajen tashin kiyama wa qad haba al-wa'd al-haqq al-qawli na gaskiya ya kusanta shi ne ranar tashin kiyama abun fa ya kusanta inda Allah tabaraka wa ta'ala wata wanda abu kuma ya zo ma diga baki da ya ya kusanta فإذا هي sai ga labarin yadda yake شاهدت الأبصار الذين كفروا يا ويلنا idan ya fada to sai ga idan kafare ya yi dulu-dulu ma da ido ya zazzaro ya fito ya ya fito waje allazi da kafa wanda suka kafa ci fi zalika yau a wannan ranar tashin kiyama li shiddati sani da balalar ranar tashin kiyama ya kuluna sai su dinga cewa ya wailatana ai halakana ya halakan mu قد كنا في قبلة من هذا An kunna mun kasance cikin duniya a duniya fi gwamnati muna cikin rakana min hazar yau daga wannan rana.
قد كنا ظالمين Bari dai mun kasance masu zalunta kanmu, amfusana masu zalunta kanmu bisa kabidina da rusul cikin ƙaryatawan mu ma'aika.
إنهم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون Inda kun kuya Allah makata ya ku mutanen maka, wa ma ta amsa da abin da kuke bauta na daga gumaka, min dunillahi koma bayan Allah ba Allah ba, gairu ai wani sabilan ausan na daga gumaka, hasabu jahannama kira ruwan wuta ne ku da gumakan naku duk abin kura wuta ne Allah ya ga abin kura wuta, wa ku da hannasu wani jara to da kuma ma itatuwan ma kira ruwa hasabu jahannama ai kira ruwan jahannama ne, wa ku da ai abin kura wutan jahannama din ne. Kuffaru makar ta kafuran maka wa alihatu da iyayen gidan nasu gumakan nasu kullum duka haɗaru jahannama kira ruwan jahannama ne. To larabci ne kuma hasabu jahannama itatuwan jahannama kuma hasabu jahannama tsakon kwanin jahannama ne wata da yanzu za a yi duka furan da zuwa nan a watsa su a ciki kamar yadda za ka iya tsakuwa ka watsa ciki Allah ya musu hasabu tsakuwa tsakon kwani hasabu itatuwa duk da ya yi ku da gumakan naku duk tsakon kwalin jahannama ne to kuma aje an ce tsakwa a kan kuma a yi ba wani abu to kuma ku da nasu wal ijara ko ko ko hasabu jahannama hada bu jahannama duk dai yayin da za a dinga kwatsa su za ulqu fiha da za a dinga jefa su ko fiye kamar da mai mutum zai yi tsako ya Allah ka yawa to hasabu jahannama ko hadabu jahannama kiraruwan jahannama ne wa kudaha abun sura ta لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون labarin maka da kafiran maka wa ali hajjin da iyayen gidan nasu kullum haɗabu jahannama idan kiraruwan jahannama ne an tulla hawa ne da kuma daki ku da ku masu shiga ne cikin ta da ku da kuma kan naku ba wanda ya tsaya hana ku biya a cikin ta laukana haulai da wayan da kuka ce alloli ne al'autan wayannan kuma ka da kuka ce alloli ne da daga ka alloli ne ali hakan alloli ne kamar da amsa kamar da kuka riya ma waradu ai da ba su je waye zai je ba Allah a cikin jahannama kuma ai ma wannan duha da su shiga cikin wutar jahannama to amma yau ga su da an watsa su ciki wa kullum fiya kowanne kuɗin da masu bauta da kuma kan fiya kare zuna matabbata ne a ciki لهم فيها بديل yau da hun su al'adun zuna ko masu bautar fiya sun kasance a cikin jahannama yana zafiru za ka yi suna ruri ihu ma'ana za su yi ta ihu a cikin wuta وهم فيها لا يسمعون har ya zama ma wani zai jin kuma su ta ihu kuma ba wanda zai ji su su kansu ba su ihu kansu ba kuma ihu suke kai kuma ba wanda ya ji su sabida ne sabida ƙarar wutar a azan Allah wa a jarana Allah ya kiyaye mu sabida haɓakan wutar wahun fi ala ya sa'ula idan da kallon nara idan suka shiga wutar nan lahun zafiru za su yi ta ihu a cikinta wahun la ya sa'ula shi an ko ba na jin komai na kusa da na kusa ma bai san ma ihu yake ba kuma ihu yake kai sabida ƙara kamar yanzu an kunna injin nan yana ta ƙara kuma kuna kusa da shi kuna magana yana mai kaje ne ban ji abin da ka ce ba kai kuna ƙarfi kai amma sabida ƙarar wutar sai gaba ke lishin ta ga layaliha sabida tsananin tafarfasanta tsananin tafarfasanta ta kado kamar yanzu mina da kai ta kusa ta kake kima sabida fushi ita kanta tana da gaya ba to lamma nazarin azil ayati yayin da wannan aya ta sauka cewa da ku kafiran makan da abin da kuke bauta din diga wuta ne yayin da wannan aya ta sauka a kabulu ziba'ar a kabulu ziba'ara dan ziba'ara sai ya zo kabuli a daga baya musulunta ziba'ara ya musulunta daga baya ja sai ya zo ya zo wa kafiran maka wa ka- ja ku fara maka sai ya zo wa kafiran maka wa Allah ne ce da su ija aluni su'ula ku ban lada a galabu da kuma yau sai na rinja ya Muhammad na ji Muhammad ya yi wani karatu ya ce da mu da abin da muke bauta kuma akan dikan wuta ne to yau zan gama da shi ku ban lada Gas- gaskiya ce mushira ce munkiri ta dawuri ne da shi duk inda kaje kake ganin bai kama ka ba nan zai kama ka jiwa a karatu ma ya ji yanzu da wautarsa ya ji inda yake so ya kama Allah da san kuma Allah ba zai kamu ba sallallahu alaihi wasallama أغلبنا كم محمد كان رجاء مكم محمد إلا فقام له سيد لك لا نعم لك ما تطلب جيك كي إن دي كي نسلا في أبو نبي كي نوازام باك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وتروا فكرتوا مع كلام محمد حكى تعرفما وقال له سيد ابن الزباء على أبنه سيد من الله تعالى أنت تعلم kai kace da mu da gumakan da muke bauta a cikin wuta ne annabi ya ce haka ne haka ne فقال سيدي أنت تعلم كيف أصنع أن اليهود سوى يهودا عبدوا الأزير ثم بوتا أزير وأن النصارى نصارى عبدوا المسيح ثم ثم بوتا عيسى وبني مدلج بني مدلج كما عبدوا الملائكة مدلج عبدوا الملائكة فسوكما ثم بوتا ملائكة فإذا كان كل ما أريد إن دي أبن دعك بوتا من دون الله كما فعلا من أهل النار أم متني ثم يدي يهود أزير دا عيسى دا ملائكة تكلم أم متني shi ke nan ba kuma idan kuma kan mu sun shiga idan waɗannan sun shiga wa qala kamu ni kuma yadda dariya garin su Muhammad ai na rinjaye shi wa rabbul ka'bati na rinjaye ga ubangijin Ka'aba nazala sai aya ta sauka innal ladina sabaqa lahum lahum min al-husna ko to sai aya ta sauka to إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون a innal ladina sabaqa lahum min al-husna wa'annan da daraja mai girma ta tabbata gare su a wajenmu minna daga wajenmu al-husna daraja mai girma me daraja mai girma suna din nan la ilaha illallah duk wanda ya zo da la ilaha illallah ba ma isa ba alaihi salatu wa salam da annabi la ilaha illallah kutubul tauhidi ne ba ma uzairu ba bare mala'iku da musamman komai ba ma sai tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wani ma wanda ya ce la ilaha illallah ba shi ba shi ake ba zai zama ma a cikin tawagare ko suna sun ce la ilaha illallah wa zuma da gumaka ai shikenan su da kansu ya tafi da gumaka kuma zai su girki da su duka baki daya to husna illa la ilaha illallah ko kuwa arzikin lahira duk wanda arzikin lahira ya riga a gare shi ba da shi nake ba duka baki daya husna din nan kuma shine dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara ihsani anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka shi ne da ma'arifa nan to bare ma wai ma'arifi ma ko yanzu ma la ilaha illallah ma ta tabbata a cikin samati gaba daya shi da yazo ma wajen shehi shehi injin injin fotosa ne fotosa din da ya ma a cikin sa ba za ka iya ma raba shi da la ilaha illallah ba ba shi ma sai la ilaha illallah ce gaba daya wa'annan ulaika anhamu ba'duna wa'annan abin ne tsantawa ne daga wuta ba su ba wuta haula illazina zakarahum ibn saba'a wannan wa'anda dan saba'a ra'in nan ya faɗe su سبق لهم الحسنى لا اله الا الله تعالى غايس كون فعزك الله لا غايس كان هذا الله هم لسوا آل النار با أي متولي كما كو أن بوتا مسو أن بوتا بانزا tunda ba su suka ce a bauta musu ba ko an bauta kowaye ma ko annabin ko shehin kowaye duk an bauta wa banza tunda ba shi yake ba bai kira mutane a ba kuma ma ba a taba ba wa'annan duk ƴan shi ne da suka zo bayan su ko ko duk wa'anda ma suka bi ma ba san ma me wannan shehin yake kai ba amma ƙarshen abin da annabi zai faɗa kunu rabbaniyuna ku zama a rufai duk mutumin da ya zama rabbani kuma la la ilaha illallah ba me zai bauta ba kai ne bauta ba bauta sai abin bauta sai Allah duk gaba ɗaya to duk wanda bai san ma kan ma da su zaba a raƙin da na zamanin wancan da na zamanin yanzu masu ana bauta a shehu dai gwara duk ɗan turme ne ba san ba inda aka sa gaba ba duk sai inda aka sa gaba ba duk ba ka ji an bauta babu ba ba ba bauta babu akwai ake bautawa akwai kuwa shi ne alwudu da Allah Allah ba shi ne akwai alwudu komai ko banza ne babu yanzu kada ba ka bauta ba kuma ai shi kenan kuma banza ta samu shi ne ma'anar la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko tabaraka wa ta'ala to innan banda su har la illadina zakara hububun zaba'ara wannan wanda dan zaba'ara din nan ya faɗa sabab Allahul husna kyautakya kyautaye ta ta riga a gare su hum da su min ahlin nar ba yan wuta bane huwa allazi yati zikru ayatihi fi surati az-zukhruf shi ne wanda ambatan ayansa yazo a cikin surati az-zukhruf ma darabuhu laka illa jadala zukuru ma ta kana wala Allah ya ce ba su buga ma wannan misali ba dan zaba a radin nan balarabe ne na asali na gidi ya san Allah ce yi Allah tabaraka wa ta'ala ce yi mai ayata ce antum wa ma ya san Allah ce antum wa ma ma Allah ya faɗa ma kuwa ta abin da ba su da hankali gunki dutse kaza kaza wannan ba abu ne da yake da hankali ko yake da halin to shi ma ne amma da Allah ce antum wa man to shi kenan sai suke kawo manzo Allah ta to oh to kuma yanzu mutane sun shiga da kowa sun shiga antum wa ma Allah ya faɗa dan Allah ce ma rabbu laka illa jahiliya ce kawai amma laraba ne dama wanda yake so ya kama ka da laifi ga karatun ya sani ya san hanyar daidai din amma kuma sai ya dan kawo shubuha sai in hanyar da yake ya kawo shi buha jahili kuma yadda an kawo shi buha yanzu da aka ne duk ga baki da wanda ya kama wani shaidi namu yadda kuri ta ayatul kubra rasulullahi barhamu an nuna ma kai barhamu an nuna ma aya babba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce barhamu ne rasulullahi sai fata ne ba daga kuma jahilai aka yi abu dai da aka zo gaban sarki aka zuba shari'a aka zo kuma malamai suka yi to wallahi ne abin ne wallahi ba haka yadda wannan jahili ya faɗa ba haka bane malamin nan da ya gashi yadda ya faɗa to an sani da gangan sai a lalata abubuwa a rikita dan a tundula jahilai a yi kaza kaza to kuma in aka bi shari'a ta gaskiya da kuma in kuma ka ga gaskiya malamai su yi wallahi abin kashi aka yi to dama kuma malamai ake lura da magana su ba ba kowa ba to ba su buga manzo Allah wannan fadan sai jayayya ma barabu laka illa jadala bal mun qawmun kasim yan rigima ne kawai idan watan sura ko ya'lamuna larabawa ne su na gidi sun san anna ma in aka sa ma a cikin abu da gairin akili ba a nufin mai hankali ba ana ana nufin mara hankali ma'ana ba mai ma rayuwa irin wannan tamu ba gunki itatuwa da da gidan ruwa wa man in aka sa man kuma shine aka ce bil ukalai antum wa ma ta'buduna ma aka fada kaga ba ba- da an ce da an ce antum wa man ta'buduna to shine za su iya kawo zancan ziki ta zancan zin sai ka za kaza larabawa ne su sani amma kuma wai bari dai a wautar da eh, jahilai wanda ba sani ba ko ko da tsamin san zai kure annabi har ya manta ka'ida saboda tsabar zai yana sai kuri ai amar da kai sai kuma an tuna masa yace to ko wallahi ka da da na yi tunani ma ni da ban je ba zai ga ba la arada Allah da kala Isa da Allah ya so shi kada annabi Isa wa Uzair da Uzair wal malaikatu da malaiku da kala da sai Allah ya ce innakum wa man ta'buduna ku da wanda kuke bauta min dunillahi kuma ba Allah asabu jahannama wa hum ya'lamuna anna hadha li'annahum fusahar su sun san wannan karatu domin larabawa ne fasihai kuma masu balaga walakin na kalu haza dadalan sun faɗi wannan ne dan jariya fakat wata annuta wato dan kirki kalamari dan kirki kalamari walakin haza la yadkhulu haula ila wannan ba zai shigar da waɗannan wuta ba mu'aduna an nar su waɗannan abin ne tantawa ne daga ita لا يسمعون حسيسها ko motsin wutan ma ba su ga bari a ce sun shiga a babbagin ta ma ba za su ma motsin ta ma ga baki ɗaya.
وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون suna kan cikin abin da ransu kake marmari malam sun dawo ma a cikin suna kan cikin tantace da shaye-shaye wa'annan ban san ma abin da ake ba su dai zuwa fara da shiya musulunta su dai kafirai su ne yan wuta din wani su fi mata hatan su suna cikin abin da ransu kake marmari ka milan ne ami na daga ni'imomi kalibu da masu dawwama ne a ciki ma'ana suna aljanna kenan لا يحزنهم الفزع الأكبر ba su wa'annan yan ihsani da sanin yan ihsani ne la ilaha illallah ko yan ihsani ne sabaq allahum husna ko azzi billahi la ilaha yan ihsani ne arfai ne wa'annan to la yahzunuhum al-fadl al-akbar duk wannan tsorakatan tashin kiyaman da aka faɗa gaskiya ne za a yi kuma an yi amma ba san ma an yi ba bai sa su baƙin ciki ba su domin sun shagala da Allah tabaraka wa ta'ala yanda nan ba sa baƙin ciki a zaga la yadurruhum man khazalahum wa aw kalafahu wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu wanda ya ce kafirai ko duk bai dame su ba akan su za akan gaskiya suke sun miƙa wa Allah kawai suna ibada kuma sun yi wa kowa sallar gawa la haula wala quwwata illa billahi al to yanda suka tafi a haka haka ranar tashin kyamun ma duk wannan abun na tashin kyamun kashe har sai da ba su ma san ma an yi ba suna san cikin taron nan daga kan ba Allah ne ba wannan ba sai ba wannan wannan magana ko la yazunuhum al-fadl al-akbar al-fadl al-akbar tsoron nan na tashin kiyama la yahmiluhum ala al-fadl ba zai dauke su akan tsoro ba su ba za su tsoron sa ba huwa yawmu talab ikra wai wanne ne tsoron tashin kiyama din nan huwa yawmu talab ikra bi ba'd an-nar shine ranar da Allah zai ce da Annabi Adam alaihi salatu wasallam to kai Adamu eh ruwa min dan wuta a cikin duniya ka kai da kanka ka watsa a wuta ebo mu ɗan wuta kuma bari ka ji duk mutum ɗari casa'in da tara ji ɗan wuta ne ɗaya da kawai ɗan aljanna duk ga baki ɗaya min adam alaihi salatu wa salam kamata ya tafi suratul hajj wannan karatu zai zo a suratul hajj kuma zai zo a suratul hajj ai sahabbai da suka ji wannan suka ce to kuma ai ya rasulullah kuma ai an halaka in duk mutum ɗari saba'in da tara ne ɗan wuta ɗaya ne kan ɗan aljanna to ɗan aljanna ba ya ne sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah zai sa saba'in da tara nan cikin ya duduwa ma dudu da kafirai ɗayan kuma cikin ku duk musulmi ɗaya akwai ya duduwa ma dudu saba'in da tara duk musulmi ɗaya akwai ya duduwa ma dudu saba'in da tara dan haka Allah ya yi su su ninki tara mu ne idan halitta duk ba idan halitta goma ne to mu ɗaya ne a cikinsu domin ranar tashin kama zaman mana casa'in da tara kaga ce yin kafiran ba wata rahama ce daga Allah idan ka ce duk sai mu suka kuma ranar ba a sun lare su a za'a zuba mu za a waka ke nan ki kalaman su ki kalaman su wanda ba Allah ɗaya uku ma su kai duhu ma wanda ne tsauna na karfin su ki kalaman mu kubuta mu kubuta mu wane mutum wannan zai zo a cikin suratul hajji ko
وتتبينهم الملائكة mala'iku suna wato taron su kuma in ba ba koyo za a je a taro shi duka baki da to in sun fita daga kiyama su wayannan din nan ɗan ihsani din nan kan la ilaha illallah din nan wanda sa'adar lahira ta riga a gare su to in sun fito daga cikin kabarin su kuma mala'iku duk suna nan a tsaye kuma ana jira ga bako babba zai zo kuma duk a tattare su duka baki da mala'iku duk su tare su kuma na ashurul mutu yawan ashurul mutaqina ila rahman wabdan a sa musu kaya kuma gara kuma nan ga duk dai abin da mutum yake so zai tafi da shi kuma mahaya waktu mahaya ba zai ba ba ba mutum mai tafiya a ƙasa ba kuma wani har tashi kama lallai akwai wata wata ta zo za su tashi tsirara ga waɗansu ne wa'annan wanda ma ba su sadaka kaya ba a duniya dan ba su da wani sadakoki da suka amma wa'annan wanda sabaq Allahum min al-husna su kuwa ai ana jiran su ba official ne su a ranar tashi da da sun zo da talakawa mala'ika su mala'iku za su kare su inda kuruji ne kan kuruji a yan fitar su daga kabari هذا يومكم الذي كنتم توعدون haka mala'iku za ta gaya musu to fa yau fa ranar ku ta zo ranar nan da aka alkawarta muku annabin ku ko kuwa magajin annabin ku shehu yana a ta hakuri tana tashi kama duk ba za a ga wannan ba ku yi hakuri a yi ta ihsani dai ku ku miƙa lamarin ku ga Allah ku haƙura kar ku kula da yadda to yau ga ranar ta zo yau ga ni'imar ta zo yau ga amfanin la ilaha illallah yau ga amfanin tauhidi yau ga amfanin kaza kaza kaza wannan ita ce ranar da aka alƙawarta mu ko fi duniya a duniya يوم نأوي السماء كغلي السجين للكتاب zurka ambaci yau na ɗoyi sama ranar da zamu nan na ɗaya saman nan ka ɗaya istijini kamar na ɗaya kaka dalil kitabu da abin da yake cikin ta na rubutu idan da an an yi wasiƙa da ita fata ce da abin da yake cikin ta yaya haka an ana ta kuma a tusa a cikin abu a ce a kai wa sarki kaza daga baya kuma in an yi takarda ta zo da ita kuma sai a haka a ninke ta sai a sa a cikin ambulance yanzu gwamnatin ne sai a sai a tura to Allah dai shi ne saman to ka tuna ranar da zamu nade saman nan yanda ka san ana nade takarda din nan yanda ka san ana nade takarda din nan da abin da yake cikin ta to haka zamu nade saman nan gaba daya كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نقول السماء يوم نقول السماء كأي سجل لكبر اسمه إلى سجل النم ismu malaki suna ne na malaika yaktubu amala bani adama yake rubuta ayyukan ɗan adam wa inda mautul insani lokacin da mutum ya mutu kuma ya koyi su je da sai nan na ɗaya takardarsa kuma ai shi kenan in mutum ya mutu kuma an naɗe takardarsa sai dai sadakoki sadaka dariya da ya gina masallaci ana ta ibada har masallacin nan ya rushe a daina ibada sai ana rubuta masa ko ya gina makaranta ko ya haƙa rijiya ana ta ɗiban ruwa a ciki da ya sadakoki jariya ga gashi nan ko ya kafa makaranta ya karantar da ilimi to har abada duk wanda ya amfani da ilimin na ana rubuta man lada duk da baki ɗaya to ko ko ya haifi ɗa na kirki Allah ya sa mana haka dan nan yana kai ma addu'a bayansa wannan duk zai same shi ba wai amma shi ya yi abin da kansa kuma a dinga rubuta masa ai an gama an naɗe shi ma an tusa a ƙarshen ƙasa amma kuma zai dinga amfanuwa da na wani. To, wannan kenan, sannan shi ma a lahiran zai amfani wani. Wayan zai ya ƙara wa kansa wani aiki, shi ne ba zai yi ba, amma zai iya amfanin wani, zai iya neman wa iyalinsa gafara, zai iya yi wa iyalinsa addu'a, in su zo sun ziyarce shi ko zai yi farin ciki ko zai abubuwa duk wannan. Kuma zai dinga ibada ta zan lahira kuma wannan ibada ce ta daɗi ibada ce ta ma'arifa ta abu Allah ya ce na shige Musa yana sallah a kabarinsa na shige kaza kaza abin da ka saba da shi kuma ya kaje ka kai kuma dukkan amma wannan daɗi ne duka baki da zai iya amfanin wani wani shi ma zai iya amfaninsa ta haka masu fassara mafarki suna da wani abin mamaki yake imam mali ya ce dama ragowa annabta ce duka baki da ibnu sirina yake cewa da kai mafarkin matacciya ba ka gwara kai mafarkin kai ka bashi gwara kai da kai mafarkin ka ba matacce kai gwara kai mafarkin shi ya baka saboda addu'a ce daga lahira kai ka in ka bashi kamar yana neman wani abu a wajen ka kenan yana gidan gaske amma shi kuma da ji ne ya yi ma duk gaba gida ma'ana yanzu da mutum ya wuce kenan dai an daɗe takardarsa ta aiki sai dai kuma ayyuka za ka iya addu'a ka zabe za ka iya karanta ma qur'ani ya same shi za ka iya haƙa ma rijiya ɗin kai ma ɗansa ka ce na babana ne ladin ya same za ka iya gina ma masallaci kai ma ɗan naka ka ce na babana ne ko na abokina ne ko na matata ne ko na shehina ne ko ko zai same shi dai ko wannan ake nufi din gaba gida to kuma kila su jilla din nan duk da suke yayi ne da kwarai da gaske kila sunan wani mala'ika ne a sama ta uku shi ne wanda yake rubuta aikin na adam to kamar yadda aka nade komai nasa annabi sallallahu alaihi wasallam in mata in mutum ma ya mutu mu rufe ayatin sa su rubu mu dinga fadar yayi kaza mu bashi kuma yana can wajen an ɗan mu mutanen kirki ne mu roƙan magafara mu ce Allah ya ji masa in ko ba haka ba ma a shiru in ko ba haka ma a shiru ka zage shi ko ka faɗi wata abun da ya kai wajensa ba ka bakanta wa rayayyu kuma ‘ya'yansa da masoyansa su suna ta ci gaba da tafiya kenan ta ci gaba to kanka za ta dawo da ba ba duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan duk gaba kiya to ranar da za a nade ne sama kamar nade wannan takardu wanda da rubuci da suka kunsa a cikin su kama bada ana awwala khalqin nuridu kamar yadda muka faru farkon halitta an adamin daga babu halittar nan gaba ki an fare ta ne daga babu ni ido haka za mu komar da shi zuwa babu din kuma in ka san haka to yanzu ma ba abu ne duk gaba ki da huwa ana alama alaihi kana ko to mu wa adana alaina yin haka alƙawato alƙawari ne na gaskiya a kanmu za mu yi wannan kamar yadda muka faɗa inna kunna fa'ilin mu masu aikata ma wa adna abin da muka alkawarta ne wa da alaina ina kuna fa'idi da ai ma wa adna abin da muka alkawarta za mu yi kuma za a ga mun yi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن لغدا يرثها عبادي الصالحون kai ka tauna hakika wallahi mun rubuta fi zaburi a cikin wato abubuwan da muka rubuta na daga littafan annaba da muka saukar musu duk da kamar da muka saukar mun rubuta a cikin sa bi ma'anar kitabi ai kutubullahi munazzalata ai kamar Allah da aka saukar to mun rubuta a cikin kowane littafi min ba'adin zikir ko bayan ummul kitabi bayan waccan babban littafin da yake wajen mu lauhi mahfuz da yake wajen mu to bayan ummul kitabi din allazi inda na wannan da yake wajen mu ko me muka rubuta ga abin da muka rubuta annal arda cewa kasa aljanna aljanna yanzu ha ibadiya salihuna bayina mana gata su ne masu gada aljanna haka muka rubuta a cikin kowane littafi bayina mana gata su ne masu gada aljanna amu wannan ya ga mai kowa da kowa duk salihi ma ya shiga a ciki duk kulli salihi wannan cikin kowane salihi salihin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da salihan al'ummatan baya da suka shiga duk baki daya wal muradu bis salahi abinda ake nufin salaha din nan anan wanda aka ce kowanne mai salaha din nan mutuwa akan imani Allah ya azurta mu da haka mutum ya mutu akan la ilaha illallah ko ya mutu akan wannan imani na sai mutu akan ihsani ma duk baki da Allah ya mana haka to Allah tabaraka wa ta'ala yake mun rubuta cewa aljanna yarisuha ibadiyas salihun bayina mana da za su gaje ta wannan baya daga cikin rahama Allah da jin Allah wai yanzu aljanna nan gidan ubanmu ya gadar ta zani wannan zai sa ka ji daɗi ka- ka- ka- ka sakankance cewa za ka gaje ka inda ne ɗa dole ya sakankance zan gaji abin ubana ko uban nan yana so na ko baya so na ko wanda zai rabon gadon yana so na ko wanda zai rabon gadon na baya so na ba Allah ya riga ya raba ya bani ikon Allah rabon gado Allah bai bawa annabin sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya raba ba Allah ne ya raba da kansa Allah ne ya raba da kansa wani alhaji ya zo wajen wani malami ita ina so in yi wasiya bi kayan na ba su abu gado na ka ba ko ita ai ba na ka bane ka je dai duk abin da zaka yi kana da rai amma ranar da aka ce ka rasa idanka kuma Allah ya kwace yanzu ba naka bane kai an ji an tura ka yanzu na magada ne Allah ya faɗi duk yadda za a yi da su ba wani malami ko wani abu da zai iya canjawa duk gaba gida wai yanzu mun gode Allah wai aljanna din nan Allah zai gada mana ita shikenan sai mu kankance to wannan falala ce da kuma sanya yadda rai to amma kuma a take a nan dole sai wanda ya zo da la ilaha illallah shi ma gadon na zahiri a ko inda ba a ba su gado dama wanda ake ba su gado su uku ne dalilan gado uku ne ko dai aure ka je ka auro yan wani gida ba ka da wani alaka da kai amma yanzu aure ya sa tana da alaka sai an ba ta ɗaya cikin takwas in matan hudu ne sai su hudun nan sai an ba su ɗaya cikin takwas su raba shi ne ake cewa tumulin tumulin ma'ana tumuli samaniya ɗaya cikin takwas ita na hausa su kare tumuli tumulin takaba to kaga sai an ba su ɗaya cikin takwas ba su da alaƙa da kai ba dangi gaba na amma yanzu aure ma babba alaƙa ce duk gaba ki da ya sai ka su ɗaya cikin ta ko duk ƴaƴan kaduna ɗin nan naka ne sai an ba su ɗaya cikin takwas ɗin nan dai duk gaba ki da to aure alaƙa ne sai wala'i ƴanci ka ƴanta bawa to yanzu in ka yanta ba ina yanzu kai karo magajinsa dama da shi da kuɗin na fara na kan to amma yanzu karo magajinsa duk gaba gida sai na saba kuma dangi kuma na duk masu yin gado ga suna na an ji an duba fito kuma duk za a ga a bada maza ga shi nan duk za a ga masu yin gado to wannan shine dalilan gado sai sai kuma mawani kuma wanda suke hana ayi gado yana daga cikin abin da suke hana ayi gado suka ce ishlaka rizqo shine abu guda bakwai ne ishlaka rizqo an ba gidan nan tana nufin adama saraki aya ma do daga ciki a haifan ma ɗa matacce da ya fasu da ya kuka da ya yi motsin yana da rai ba to yanzu ba zai gado ba ba zai gado ba baban ya mutu ga ciki kuma ana nufin to a tsaya a ga ɗan ko mai za a aka haife shi wanda shi kenan ba gado kuma yanzu ita a ba ta nata kuma baitulmali ya ɗau ragowa ba magada in kuma da masu da asibiti su ɗauka idan kuma aka haife shi ya yi kuka ya motsi aka sa alhamdulillah ya zo da rai kuma sai mutu a take ana yanzu duk kayan nasa ne ita kuma ta zace kayan ta duk kayan duk kayan nasa ne duk ga baki daya duk da ya mutu ya ya soma to ya fado bai yi motsi ba to kaga sai dai shin din kuma shakka cikin waye ya riga mutuwa Allah ya kiyaye da ɗan da uban jiki ne faɗo musu mutu gaba ɗaya sai zuwa waye san waye ya riga wani to ba zan san gado kuma shi kenan ɗan ba zai gado ko ba zai ko ba zai tunda ba san waye ya riga wani ba a gado da kokonto ba a yin alamarin abu sai laka li'ani li'ani duk shi miji ya zargi matarsa ta yi zina ita kuma ce ƙarya yake yi wallahi ba sai ba to shari'a ta sa su yi rantsuwa ba su ba duk da Allah ya kara su wannan kaza har a ta biyar shi Allah ya la'ance shi in yayi ita ma a na biyar Allah ya la'ance ta an sauki yin la'ani yanzu shari'a ta raba dan akwai tsinani a cikin su guda daya amma ba wanda ya sani sai an kuma yanzu akwai tsinani a cikin su wannan tsinuwa da suka yi da abu ita ta hana a jeje kowanne a ciki ita ta hana to kuma yanzu ɗaya dai matacce ne to kuma yanzu mare da matacce ba su zauna ba to shari'a ta raba tsakanin su kuma barci har abada in duk su suka rage a duniya ba su ƙara aure ba kuma ba su yi gado ba shi ke nan yanzu to wannan shi ma ya hana gado ko sai kafirci shi ne wanda karatu ya zo da shi musulmi zai gada kafin kafiri zai baban ka kafiri Allah ya kiyaye ko duk kudin duniya ya bari shi kenan kai ka dogara ga Allah ka tafi ka je ka kai abu duk gaba gida dan ma kafiri uban ya dogara ga Allah ko ya je ka harkar da ba gado a tsakanin su la ilaha illa ta'ala ba ba gado a tsakanin su to sai bawa bai gado bawa bai gado to riku bauta ba ga bancan gado a cikinsa sai zina Allah ya kiyaye mu dan zina ba gado a tsakanin tsakanin da uba an sani amma ba dan shari'a ba dan zina to ba zai gaji komai ba zai kama hanya duk gaba gida sai mutum ya zo ya make wanda zai gada din ya ya ki mutuwa ya je ya murkushe shi ya kalle shi zai ya gado to shari'a duk dalilai su bayyana cewa shi ya kai to shi nan ba shi da gado ya ka kai shi dan gado to tafi an hana ka kuma yanzu a yi hukunci ɗa ana kashe shi in ya kashe ubansa uba ne ba a kashe shi in ya kashe ɗansa ai shi ya haife shi a dalilin da ya sa ya kashe shi ko abu ne mai girma to amma sai a jefa shi a kurkuku alƙali kuma shi ya san yadda zai san rai da rai in ganganci ne yanka wuƙa ya sa yanka ya amma dai ba a kashe uba dan ya kashe ɗa amma ɗa ana kashe shi dan ya kashe ɗa ba za a ba shi gado ba duk gaba ke da shi kenan amma idan kisan kure ne ya bugo sanda akwai zai uban ya kawo kai kawai ya rade Allah ya kiyaye ya rade uban uban ya mutu inna Allah to yanzu ba zai yanzu sai an fitar da diya duku sai an fitar da diya to kisan kure ne yanzu wato eh ba ka sani ba ne Allah ka sa to sai a fitar da diya to diyan nan ba zai gada ba sai a je timar da ita in shi kadai ne ba wani abu in an fitar da diya miliyoyin nan an wani abu ya ga ragu to sai ya gadi wancan yan raguwar sai ya gadi yan amma diya uwan ba zai gada ba sai a ba da diya duk da wake to ba zai gadi diya ba amma sai zai dan fita abu to tunda a raban da Allah ya na zahiri ma akwai wanda ga kuɗin ga kuma ba zai gada ba ta wannan rabon aljannan ba in dai mutum bai zo da husna din nan ba bai zo da la ilaha illallah ba ko mai arziki ne na lahira ko bai zo da ihsani ba an ta abu Allah aka annaka tara wannan bishara to shikenan yana gani za a raba aljanna ba shi da gado ta ubana ce ba ta adamu ce fa duka je ta ubanka je kafirci ya raba kafirci ya raba ta ba kamar da yana gani za a raba wannan kuɗi a ce ba za a bashi ba to wato yanzu ha ibadiyar sabi huna bayi na mana gasa su ne za su gaji aljanna din nan duka baki daya inna fi hadha la balagan li qawmin alimin a cikin wannan faɗi inna inna fi hada a cikin wannan qur'ani inna la balaga wallahi akwai isan mutuka fi kulli jannati to tunda kowane littafin annabi ya zo da labarin cewa aljanna bayan Allah ne salihai za ga to Qur'ani shi ya fi wannan Qur'ani shi ya fi zuwa da wannan saboda shi Qur'ani mai sadar da mutane ne zuwa yardan Allah duk in ka bi Qur'ani hudan lil muttaqi Qur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah Qur'ani na in ka bi shi zai sadar da kai zuwa bin Allah da yardan Allah da tsoron Allah da sanin Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai gada ma aljanna in wani zamanta ma su gada ma to qur'ani shi ya fi wannan duk gaba gida haka qur'anin nan in ka rike shi da kyau ka kiyaye shi haka zai zauna da kai a cikin kabari kuma ya zama abokin hiranka a cikin kabari haka kuma idan an je an kafa ma sikeli na ma'auni shi da kansa zai zo ya tsalle ya hau kan sikeli sikeli za a gwada ba shi ba to kuma ya ka gani to kuma shi zai tsallake da mutum kirari ko kuma qur'anin da baki da yanzu an ji aljanna kuma me za a wani wasu ahla karatu karatu kuma ai nan duniya ne da kuka dauka ce to kuma qur'ani da baki da sai zama mata takala gaba daya karanta ka hau sai ke ta hawa darajatin darajatin darajatin kowa iya abin da ya haddace kuma darajatin to wannan ko me ka haddace dai kai kokari ka haddace gaba daya duk duk benayen ka hau kowanne bene na duk kaje wata za ga wani a ɗaki na hawa na ɗaya wani a ɗaki na hawa biyu wani a ɗaki na hawa na uku wani a ɗaki na hawa kaza kaza wani dai za a ce dai kana daraja a san ɗaki na kaza amma dai duk kuna ci duk kuna ci to qur'ani kuma yanzu sai zama kuma mata takalan darajoji duk gaba ki ɗaya kai mai karanta shi zuwa mata takala duk gaba ki ɗaya.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wato shi ya fi shi ya fi isarwa ko ya fi karantar da haka da kaumin adili ga mutane masu bautan Allah ai amili na biyu wanda suka aiki da Qur'ani din ga baki daya wa ma arsalnaka wa ma aikuka ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa rahmatan sai kai jin kai ne ai lil rahmati sai kai sababin rahama ne lil alamin ga halitta din ga baki daya manzo Allah sababin rahama ne ga duk halitta din ga baki daya al insu wal jinnu mutane da aljanna kowa ma alamin aka ce duk abin da ba Allah ba هذا رسولنا وانا شيء ما ايكم محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله المطلق بارم الله مدلكي اواجي يعرف ان الله ليس له عبد الا محمد بابا شدا بابا سيدا ubangiji ba shi da bawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kullu abdin juz'u min muhammad ko wani bawa daga muhammad ne sallallahu wai ma'ana kaman ma Allah bai halicci kowa sai muhammad shine rahama shine rahama to wannan karatu ne na kusa kusa karatu ne ko mai dan zurfi saboda Allah tabaraka wa ta'ala sabaka rahmati ga zaki rahma ta ta riga fushina Allah tabaraka wa ta'ala kan biya ne hadaratul zati ne shiru ba kowa kawai wannan sai zatin sa tabaraka wa ta'ala sai ya so a kan shi sai ya so a kan shi tabaraka wa ta'ala sai ya halitta halitta duka baki da kuma nan ya yi tajalli da ahadiyarsa tabaraka wa ta'ala ahadiya wani abu da ake so rububiya har yau dai tsahariya ne ba wani magana hajjar sajjadin zati ne a cikin zatinsa ba wata magana sai rahamarsa sai aiki duk ga baki daya tabaraka wa ta'ala to kuma sai ya tajalli da wahidiyarsa kuma daga nan ya ambaci kansa da sunaye da sifofi da kaza da kaza wanda su kuma tajallunsu ne ga sunan muhammadiya din nan duk gaba kaunu gaba ki daya a ga tajallun wahidiyya din nan ne duk gaba to ba dan rahama ba dan tajallun Allah ya danne rububiyya din nan ba ya danne ahadiyya din nan kuma ya ya yi tajalli da wahidiyya ba da har yau zai nuna adam zai gaba gida a ya su fatan ka shubbi haddi su ne fa'ilin mace ji ta filan ji ta hairata a ake mace ji ta filan ji ta hairata falau laki ya alhaku haka wa ma juri falau laki ya kada ima ba a jan manzon Allah sallah da kaunin ma ba a buɗe masa ba samuwa zai gaba gida shi rahama ne ijadan samar da halit samar da mutum gaba ɗaya alfarman Muhammadin Rasulullah da alfatihi lima ubulika sannan da Muhammadiyan ko sannan kuma a yi mana madadin ma da Ahmadiyya duk Muhammadin Rasulullah ne duk gaba gida mu ji daɗin madadin ma a kalifanci salisu duk dai Muhammadin Rasulullah ne duk gaba gida to duk ba da manzo amma sana ka ila rahmatan lil alamin Allahu akbar to ma'ana saniyar su na yin rubutu da haka ake mara kirani na biyan halitta daga Allah sai Muhammadu Rasulullahi babu hata wasu ba ce da duk wa'annan tarkace da ba su faɗi ne duka da za a kwashe Muhammadu Rasulullahi ke hanyar koma hadaratul ausu kuma babu duk gaba ɗaya wai kamar ma Allah bai samar da kowa ba sai Muhammadu kowa dai san Muhammadu Rasulullahi to wannan kuma karatu ba wani mai zafi ba ne ko a ce sun su ba in ka duba hadisin nan na Abdurrazaki na Allah ya halitta hasken na sayin na Jabiru hasken annabin ka Allah ya raba shi hudu ya halitta al'arshi ya halitta kaza ya halitta ka wancan ma aka raba duk kiran mahaga da Muhammadu Rasulullahi aka sallallahu alaihi wa sallama wato mu gyara imanin mu kowa iya karfinsa ba sai sai ka sani ba kuma ka tabbatar wanda ya sani ba zai daidai da wanda bai sani ba wanda ya sani ba zai rage da salatin nan na manzo Allah sallallahu alaihi ma'anarsa sanin girman manzon Allah sanin hadaran manzon Allah sallallahu alaihi haka shehu jalal abul abbas ya ce shi ne ma'anar salatu daga salatu ibrahimi dai gashi na ya kai mu kofa ya kai mu da ladabi da komai kai salati ga wala ka wala to kuma kowa da aka bude wa kofa kuma ya ga girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan kowa manzo Allah ya hora ya kera ya kyautata ya kera ya kyautata iya abin da ya gani shi ta ga talatai ga su nan da yawa da yawa da wanda suka fi ƙarfin kwakwalwarka da wanda ma'ana kowa yana faɗa abin da ya gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai abin da jawhara ta faɗa ayyul rahmatur rabbaniyati aynal haqqi allati tatajalla tal'atul haqqi bil haqqi adin da haka sallallahu alaihi wa ala ali salatan tu'arrifuna biha iyyahu duk wannan ba mu san shi ba Allah ka sanar da mu shi duk gaba gida sanin manzo Allah sallah gashi nan na su littafai da na kowaye da kuma sanin sa na muridai mu gashi nan sai an daukar ni kuma sai an daukar ni an saka a daki kuma sannan ka san Muhammadu Rasulullahi dan da manzo Allah ya karbi sai na kowa sai Umar a tabiri ma ana wace Umar ka san kowaye kuwa to ashe kan kowaye an goge shi da an goge sai na Umar dan ka san ko ko ni waye to bana ashe Muhammadu Rasulullahi shine kawai duk gaba kida shine sirrin ijadi shi ne sirrin indari da istindari din ma shi ga baki daya sallallahu alaihi wa sallama to ashe ba kowa sai shi sallallahu alaihi kowane bawa kowane halitta ma duk ga baki daya bangare ne ai kasuman wa muqassama kasuman wa muqassama ko wa muqassima mai yawa da ba muqassama sallallahu alaihi shi aka fafasa din a hakikarsa kuma in aka dawo a hijiya kuma jawharin lan yuqassama ko da wannan kuma a kiyasa ne jawharin lan yuqassama duk gaba ke da sallallahu alaihi wa sallam kai ba wanda ya sani sai ubangiji na sai sai ubangiji na duk gaba ke da wannan kenan manzala kowa jiji in manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wallahi sani haza sani da haka yawmul qiyamah ranar ta kiyama ya kulu shi manzo Allah sai dinga ummati ummati al'ummata al'ummata duk halitta ma sallah dan daga nan za a buɗe shi dan jahal da din gaba ki da saboda shi duka ne هو الكل منه الكل بدنا وظاهرا فظهر سواه ما لنا فيه مشرب من شيخ رضي الله تعالى عنه فظهر سواه ما لنا فيه مشرب صلى الله عليه وسلم وهو فظهر سواه وسواه باشي ده wani bahari ba a'a fa baharin suwa wani da kuma shi ba da akwai na ba ma yana jin ba za mu shafi gwamnati a cikin sa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kare diga ta ummati ummati al'umma ta al'umma ta jazallahu anna kullu khair حيث يقول كل نبي فإن كون أن يجد أن نفسي نفسي كي هكذا سمع الفن أقول أنا من بريد تاشي كاما ما هو كما لا أملك إلا نفسي amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san duka ne sallah shi ko sai dinga cewa ummati ummati al'umma to wannan shine sirri lamma kana huwa abdullahi yayin da shi ne bawan Allah wa kullu abdu juz'un min hadha al-abd ko na bawa juz'i ne daga wannan bawa wa huwa kullu man Allah shine duka min majmu'in daga duka خاطبه الحق سي الله يا مغانا دشي انه ارسله الله يا ايكو شي رحمته جن كاي لجميع خلقه ga dukkan halitta al ins wal jinn wal malak mutun da aljar da malaika duk gaba kida dan shi ya buɗe samuwan ma gaba daya sallallahu alaihi al fatihi lima ubulika sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya wal khatim lima sabaka shi ya rige annabawa da kaza na daga kaza kaza ko kuwa shi ya rufe kan hakika duka kuma ya bude nisabu kuma duka baki da sallallahu alaihi wasallam shi ya rike hakika duka da wahidiyan sa ko da wahidiyan kuma shi ya bude nisabu ga hinan kuma da azalatu kuma da da muhammadiyan sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka shi wannan da alkhairi barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka musu da alkhairi mun gode to wani ya zo kuma ya dinga wani tunkor kuma shi wai yanzu ma wai mu yake so ya mai mai yan annabi sallallahu ko me ya sani ma cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan kare gaya ma wani magana a cikin annabi yanzu ya mutu ya zama ma fadar sirri ne ma duka baki da sallallahu alaihi wa sallama mun ba da ko sai da muka daukar ni muka tila salatul fati lima ugulika sannan kuma kuma har yau ta sanin sa muke ba mu san komai ba ba duk inda kake cikin manzo Allah ma ka kara ba ka san komai ba ma har yau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to arribuna bi hadiya ga ga ga wanda zo ya sai hakuri to wannan wannan shikenan da haka فعلى فعلى صلى الله عليه وسلم قال لا يا تنبيه جبريل عليه الصلاه والسلام جبريل هل نالك شيء من رحمه جبريل rahama ta wani abu daga cikin ta ya shafe ka allati zakara Allah wanda Allah ya fada anni rahmatu cewa ni rahama ne da min alamin daga dukkan halitta kala jibril sai malaika ji da ce na'am kwarai kuwa kuntu ashar aqibata na kasance ina jin tsoron karshe lima lamma ra'aytu ma waqa fi iblis yayin da naga abin da ya faru ga cikin iblis iblis ne ya shugabance mu a ada sai dai shugabancin mala'iku cikin iba ba wani waje a kan ƙasa da za ka yi ɗani haka sai jibril ya yi wa Allah su a wannan wajen. Saboda tsaba ibada sama ya zama kuma taskokin ma duk sun kula a hannun sa yake. To amma da yanzu kuma ya yi wa Allah da sai girman kai Allah ya tabar da shi kenan kuma sai aka yi baran ba. To yayin da naga abin da ya samu jibril kuntu a kafu jiddan ni ma yanzu ina tsoro kawai. ala kati mace a musakashe na Allah kai mana kati mata sa'ada barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta zakara ni qur'an hatta da qur'ani ya ambace ni fi sifatin da ki zakara ni da sifofin da Allah ya ambace ni biha muta'in samma amin to da abuntaj abun bi ne kuma amintacce ne Jibril alaihi salatu wassalam fa amin sai na amince na san kuma to Allah ya da za a gama lafiya duk gaba gida to za a gama mazalla dai rahama ne ga halitta duk ga baki da to wannan kuma yanzu aka ce za a buɗe wannan karatu kuma har ma azo mai shi ba mu je ko ina ba to
وإنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد kun gaya musu inna ma yuha ilayya ni dai kadai abin da aka yi min wahayi a cikin addini na da cikin littafi na kuma haka aka yi wa annabawa wahayi duk gaba ɗaya annama ilahu kuma ilahu wa ubangijin ku dai ubangiji ne matsayanci wahidu ubangijin ubangiji ne matsayanci ai ma yuha ilayya ai ni ba a min wahayi ba min amrul ilahi cikin lamarin ubangiji illa alwahdaniyata sai tsayantaka ta Allah tabaraka wa ta'ala ma a tafin Qur'ani bai zo a cikin Qur'ani ba zikira alihatin an bakan iyayen gida daban daban daban daban daban inda ma a tafin Qur'ani abin da ya zo a cikin Qur'ani dai wa hadaniyatul lahi ka takar Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala faqat tabaraka wa ta'ala فهلنتم مسلمون wai za ku yi kauya ku musulunta kuma ku kare ta Allah tabaraka wa ta'ala ko ka zama za ku yi akan kafirci ku duba Allah wannan sura ita ce kusan karshen abin da ya sauka a Makka yanzu kamar su ake yi a baran baran duka baki daya yanzu kaman kaman ban kwana Allah yake manzo Allah yake yi da kafirai a cikin waɗannan surori da kake kasan abin da ya sauka a maka dan hijira kuma za a yi wai yanzu ni ne da abin da aka yi min wahayi tunda kuma shekara 23 din nan a maka duk kare ta Allah ake so a yi la ilaha illallah muhammadu rasul ake so a duk shekara goma sha uku ta maka din nan so ake a kare ta Allah duk gaba daya sai da aka goma lalle sallah ta samu karshen rayuwar maka kuma da aka zo madina sallan ma sai dai a boye a cikin duwatsu kaza kaza sai da aka zo madina sannan aka gina masallaci masallacin kuba sannan kuma Allah ya shigo cikin gari kuma sannan ya gina wannan masallaci na mai girma to ni dai ga abin da aka yi min wahayi a ciki to fa alantum musul wai za ku musulunta ku miƙa wuya har an tun tankaduna za ku miƙu li hadhihi alwahdaniyati ga wannan kaɗaitaka ko kuma za ku miƙu ba فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء shi kenan fa inda wannan kun so ini kauya ku karbi ka aikata Allah din nan da aikata Allah din nan da aka aiko ni da ita an zalika wa qultu ga ya musu azantukum na sanar da ku yaki ala sawa'in abu sadaidi ni da ku yanzu kowa ya zauna akan shiri duk gaba gida ni da ku kowa ya zauna akan shiri dan kan zo ma da muku ku ce na yi yaudara ba a ga muku alƙawarka da sun warware wannan aya ta maka ce amma yanzu ya zalantan yakin nan maka ba a faranta yaki ba wannan ba da labari ne na abubuwan da sai zo duk wannan ƙarshen aya din nan ba da labarin rayuwar manzo Allah ne gaba ɗaya da rayuwar musulunci ma duk gaba ɗaya don da kuke karɓan musulunci din nan to na yi na sanar da ku yaki a bisa daidai ni da ku manin tana an tauhid duk wanda ya halika kare ga Allah ba ana alamtu bil ardu na sanar da shi da yaki kariya da ahabu to ku shiri dan yaki din nan wannan su ga zancen maka da zancen abubuwa amma kuma akwai wasu ayoyi da ba tilastawa a ciki ma'ana in sun kuma faɗa mata yaƙi to shi ma ya sanar da su zai faɗa musu yaƙi ma'ana yanzu manzo Allah ya hakura akan la ilaha illallah inna an dake su an cuce su an kore su ga hawan sun yi hijira habasha to amma har daga yanzu fa ba zan gaya muku na sanar da ku ba daga yanzu ba za mu ƙara hakuri ba yanzu bugawa za a yi to kuma kamar wannan aya tana nuna za a bar gari kenan da inda ana cikin maka nan ba za a yaƙi ba saboda ba ƙarfi kuma su ne masu gari duka gaba ki da Qur'ani ya nuna mana rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ta nuna mana kusan abu hudu ta nuna mana ka zauna yaya za ka zauna da ƙasar kafirci dama ƙasar ba ta musulunci ba ce kuma ba ta yarda ma a yi musuluncin a sarari ba to zaman maka ya nuna ya nuna mana yadda za ta zauna a ƙasar kafirci kuma ya zama wannan ƙasar ba ta ma yadda a fito da addinin ba to zaman lafiya kar ka fito da shi ya kai ta abin ka a ɗaki irin da aka zama in ba haka ba dole ne dawo ƙasar musulunci amma in Allah ya abincin ka a sai yake to manzo Allah ya koya ma yadda za a yi kar ka zo ka dinga yin ganganci kana ka ce kai sai ka yi kaza kaza kai baka amfani kanka ba kai baka amfani musulmi ba kuma duk waɗannan abubuwa da suke faruwa su faru baka bi koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma manzo Allah ya koya mana kuma na biyu yanzu kana ƙasar kafirci amma kuma ta ba wa kowa yanci a addinin kansa to kuma alhamdulillah shi ke nan ka kake abu kuma ba ruwanka da wani yanzu zaman habasha zaman zaman habasha duk gashi ya ya nuna ma'ana yanzu kana ƙasar ƙasar ka kafirci ce amma kuma ta zama yi kai addinin ka zaman habasha kenan duk gaba gida to ba ka da yanci a ciki a kuma kana da yanci kai addinin ka kasan ba kasar ku bace to kai lafiya a zauna da kamar da mutum suka zauna shekara wajen goma sha nawa a habasha suna abu ba kasar kasar nasara ce da komai a kuma sun yi sarki ya yarda su yi addinin su da kaza na biyu kenan sai addini ya nuna ma manzala sallallahu alaihi ya nuna ma yanzu kuma kasar ku ce kana da yanci a cikinta amma kuma ba kai kadai bane a ciki addinatai ne daban-daban a ciki to ba ka da dama ai kasan mu ce ai ka yanzu kuma a zauna lafiya ku zauna ku ƴan ƙasa ne kowa yana da ƴanci ba wani wanda zai iya korar wani amma yanzu wannan duk da an baka in kai wa wani haya da toba ƙasa ƙasar ku kuma ba wanda zai iya korar ka to amma kuma a zauna lafiya ba ka da damar ka ce dole wa'ancan sai sun ba abin da suke ka sun dawo naka ko kuma manzo Allah ya nuna mana wannan farkon zaman Madina wannan constitution na Madina da aka yi a zauna lafiya mu ƴan ƙasa ne duka baki ɗaya ƴan Madina ne kuka ce mu ƴan Nijeriya duk wanda ya taɓa Madina ɗin nan biya